الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya damu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci ga tafsirin alkur'ani mai girma yau muna ashirin ga watan ramadan hijira 1447 wanda yake daren na yau wanda zai shigo yau yana daga cikin zarren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan za a nemi lailatul qadar to yakin da su daren 21 da rana ta waɗa ya shiga daren ashirin da ɗaya yana cikin dararen da ake sa ran dacewa da zafirkar Allah ta mu dace a masu an saga taga yau tara ga wata uku meladiya 2026 yadda aka sani dai muna cikin suratu faha da haka za mu tashi kan aya ta arba'in da ɗaya واستعنتك لنفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى آه الله مروكين سركي yana bayani akan annabin Allah annabi Musa alaihi salam bayan abin da ya faru ya faru ya gudu daga ƙasar Masar ya je Madayana kamar yadda Allah madaukin sarki a bayanin ayar da ke sama ga wannan wato aya ta 40 Allah ce bayan an mai da kai wajen mahaifiyarka ko mun jarrabe ka jarrabawoyi sai Allah ce fala bista sinina fi ahli madayana ka zauna tsawon shekaru a cikin mutanen madayana sun majita sannan ka zo ala qadarin akan wani matsayi akan wani gwargwado lokacin da ya dace a baka manzanci da amintaka ya musa ya kai musa wannan je ta alaƙadarin din nan bayan allah madaukin sarki ya bayani cewa zauna a madayana yamin gudu daga firawuna da mutanensa inda yawa surkin nasa kiwo na shekaru har wannan mudda ta ƙare to ƙare wannan muddan kiwon ya daidai da lokacin da allah ya ƙaddara da kuma ya nufa lokacin da zai bashi manzanci da annabtaka domin al'amari duka daga Allah ne tabaraka ta'ala kuma shine mai sauƙe bayansa da halittunsa a cikin abin da ya so to a wannan wurin Allah ce sun maje ta ala qadarin ya Musa sannan ka zo akan wani gwargwado ya kai Musa ai ala qadarin nan kamar da mujahid ya fassara shi ala mawhidin akan wani alkawali wanda Allah ya cewa zai baka risala Allah ce wa sana'atuka wa sana'atuka nizabe ka ni nafsi don kaina ai na zabe ka manzo da kaina kamar yadda nisso Imam Buhari a fassarar wannan aya ce wato ya zo da hadisin Muhammad ibn Sirin wanda ya karbo daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iltaqa Adam wa Musa annabi Adam ya hadu da annabi Musa faƙala Musa sai Musa yake ce ma annabi Adamu an tallazi ashkaitan nasa ai Adamu kai kan wahalar da mutane wa harashta min aljannati kai ka fitar da su daga aljanna domin yanda baka ce tace nan ba da azum muna can ka kai ka wahalar da mu kai da kai ce tace aka fito da kai aljanna har aka yi ma wannan duniya din ka za a same ka ma wannan duniya wata jarabawa ce kamar da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya masa rahama yake cewa a haye ka ma dan Najeriya to jarabawa ce da Allah saboda irin matsalolin da ke Najeriya amma haife ka Najeriya to ita ba wata jaraba shi Allah ya baka to duniya ma gaba ɗai to haka yace mai kai ka wahala da mutane domin kai ka fitar da su daga aljanna sai Adamu ce wa anta allazi tsafaka Allah bi risalati Musa wanda magana da kaiwa kai ne wanda Allah ya zaba ya bashi manzanci wasafaka li nafsi ya zabe ka da kansa wa anzala alayka tawrata ya saukar da maka tafi a taura ai kai ne ko ce na amni ne ala sai ce ko wajatta qad kutiba alayya kuma a cikin attauran ai ka samu an rubuta tun kafin alcin cewa zan fito aljanna yace na'am yace to don me yake zargina ga abin da yake Allah da ma ya riga ya rubuta tun kafin alcin ne to nan sai annabi adamu ya hujjace musa dama zaman da allah ya sa annabi adamu aljanna ya zaman temporary ne domin kafin ya halce shi ma cewa inni ja'ilu linnasi khalifa zan saya mutane a ban kasa halifa to kaga dama allah bai ce zai halitta shi zauna aljanna tun wannan lokacin ba to allah ya ce na zabe ka don kaina don haka izhaba anta wa ahuka da kai da dan uwanka harun ku tafi bi ayati da ayoyina ay bi hujaji wa barahini wa mu'jizati abunda ake nuna hujjoji da dalilai da mu'jizoji ku je da su sannan Allah ce kun wala ya an zikiri kar ku yi jinkiri kada ku yi rauni fi zikiri ga ambatona alimna bi talaha fassar da yanzu ga na abbas latani ya bi mana la tubdiya kar ku jinkiri shi ko mujahidu fassar da yasa ma ga na abbas la taba ufa kar ku rauni wal muradu abin da yake nufi dai annahu ma cewa su la yaftarani fi zikrillah ba za su gaji da ambaton Allah ba bal yazkurullaha fi kulli hali fi bal yaskurani Allah fi hali muwajahati fir'auna za su ambaci Allah a lokacin da suka yi gaba da gaba da fir'auna li yakuna zikrullahi auna lahumma alayhi domin ambaton Allah ya zama taimako ne gare su akan shi fir'auna wa quwwatan lahumma kuma ambaton Allah ya zama karfi gare su sultana ya zama hujja kasiran lahu mai ainihin danƙo shi shi fir'auna din kamar da wata cikin hadisi annan salatula ce ina abdi kulla abdi lillazi ya suru ne wa homu na jizun irna ya ce haƙiƙa bawana a duk lokacin da ya ambace ni lokacin da ya fito na fito da warinsa to Allah ya ce zan taimake shi akan wannan warin nasu domin rinja saboda an mutar da ya mata Allah ya ce haba ila fir'auna da kai da dawan ku je wajen fir'auna innahu daga shi fir'auna ya tsallake iyaka ya faifaye ya wuce gona da iri tamarra da wa'ata wata jaharama alallahi wa asam ya yi taurin kai ya yi zalunci ya tsallake iyaka ya wa Allah ya ji har ya saba wa Allah ne idan kuka je wajensa faƙula lahu ƙaunar layinan ku faɗa masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru ya kasha fatar zai wasu ko yi tsoron Allah idan muka duba wannan aya akwai abin lura babba fir'auna ya kai koli a wajen ta'addanci da girman kai Musa shine shi ko zababben Allah a cikin halittarsa wannan lokacin amma duk da haka aka cewa fir'auna magana magana mai laushi yana cewa faqula lahu qawlan layyinan don haka kaga kenan wannan yana karantar da mu idan kai mai kira ne zuwa ga addini to kasance kalaman da ke fitowa bakin kalamai ne masu laushi kalamai ne na tausasawa ba kalamai na tunzurawa ba da har zuka mutane don haka yazidun raƙashi yake cewa ya man ya tahabbabu ila man yu'adihi fa kaifa biman yatawallahu yunadihi to idan yace ya kai mai nuna ƙauna ga wanda yake yana kiyayya da shi kaga fir'auna kiyayya yake da Musa amma kai zo masa da magana mai laushi wanda ke nuna kauna to idan har kana nuna kauna ga wanda hake kiyayya da shi to ta yaya wanda ya jibince ka ya zama ya kira ka kaga din nan babu wala wahab ibn munabbih yace qula lahu qawlan layra dai ku gaya masa inni ila al-afwi wal maghfirati aqrabu minni ila al-ghadab wal-uquba ku gaya mai ni gafara da afuwa sun yi kusa gare ni daga hushi da azaba ikrama ya ce ƙula lahu ƙaunar yana shi ne la'ilaha illallah magana ce mai laushi ku gaya masa wannan cewa ba abin bauta sai allah amurin ubayi ya karbo daga alhassan albasar ya ce fa ƙula lahu ƙaunar layinan ai azira ilayhi ku kai ku masa uzuri qula lahu inna inna laka rabban wa laka ma'adan mana ku yanke hanzarin sa ku ce fir'auna kana da ubangiji kuma kana da makoma wa inna bayna dayka jannatan wa naran kuma nan gaba gare ka akwai aljanna akwai wuta wannan shine qula qaulul layyin baqiya ya karbo daga Ali ibn Harun daga wani mutum wanda yake ya ji a gaban Haku dan Muzahim daga An-Nizar ibn Sabara shi ma daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace ula lahu qawlan layyinan ay kannahu ko yi mai kinaya kar ku hito mai baro baro a dan sakaya idan aka zo kuma ga kai wato wannan daga Sufyan sauri duka dai abin da ya tabbata ga duka maganganun nan na malamai anna da'awahu da'awatuhu malahu kiran da shi Musa da Haruna za su ga shi Fir'auna takunu bi kalamin raqiqin layyin qaribin sahalin zai kasance da magana mai laushi tilili mai saukin fahimta domin wannan zai kasance yafi ankuwa a cikin rayuka kuma yafi kaiwa matuka kuma ya amfani kamar da Allah ya faɗa a suratul nahl aya ta 125 yace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wazi wanda ake kyawa idan ma har ta kama ai jayayya Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su da wanda ke take mafi kyau kar ya zai idan aka yi maka rama da wani mafi muni to kai duk wanda aka sai kai mafi kyau daga gare ta idan kuka yi wannan la'allahu ya tazakka ya yi shi fir'auna zai wasu aw ya sha koyi tsoron Allah ay la'allahu yarju amma huwa fi min ad-dalal wal halaka yana ya zai dawo ya bar abun da yake ciki na halaka da bata ko kuma ya kasha ya ji tsoron Allah ai a samu da'a saboda jin tsoron ubangijinsa kamar da Allah ke cewa dama wannan shi Qur'ani yana zama wa'azi liman arada an yata zakara wa ya kasha ga wanda ke nufi ya wasu ko ji tsoron Allah to ba tazakuru abin da ake kira a tazakuru wasuwa ko tunawa shine a rujuwa da anil mahzuri mutum ya dawo ya bar abin da ba a so wal khashiyatu ita kuma hashiya tasiru sa'ati mutum ya tabbatar da bayan ya bar abin da an karamta ya da kuma yana da al-hasan al-basri yace la'allahu yatazakkaru aw yakhsha yace yaqulu la taqillu anta ya musa wa haka la taqul anta ya musa wa haka ya kai Musa da kai da dan uwanka kar ku ce ahalakahu ahalak ahalakku aula an azra ilai mana kar ku ce Allah halaka shi kafin yanke wata hukumi mana kar ku zo ku yi masa addu'an halaka irin wannan akwai wani waki wanda ake kira Zaid ibn Amr bin Nufail ya riwaito asida ta umayyatun da sal sal shiga abin da ya ambata daga mai saƙa yake cewa an tallazi min fadli mannin wa rahmatin ba'asta ila musa rasulan munadiyan fa qulta lahu yadhhab wa haruna fad'uwa ila allahi fir'auna allazi kana bagiyan fa qula lahu hal anta sawaita hadhihi bila wata da har sakalta kamahiya hatta sakallat kamahiya wa qula lahu an tarafata hadhihi bila amadin arfaq izam bika yabaniyan wa qula lahu an tasawaita wasaha muniran idza ma jannahu al-laylu hadiya wa qula lahu man yukhrij ash-shamsa bikarratin fayusbihu ma massatu min al-ardi dahiya wa qula lahu man yumbitu al-habba wan-nawa man yumbitu al-habba fi as-sara فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويهرج منه هبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا wato yana bayani akan abunda Allah ya aiki annabi Musa da Haruna zuwa ga shi Fir'auna yace kai Musa kai ne Allah ya wafifi koyi maka baiwa da rahama wato Allah kai kai falla kai baiwa kai rahama ka aike Musa a matsayin manzo yana kira kace masa ya tafi da shi da Haruna su kira zuwa ga Allah su kira Fir'auna allazi kana bagiyan wanda yake azzalumi ne su kira shi Allah zuwa ga Allah kace idan kuka zo faqula lahu yazhab faqula lahu hal anta sawaita hazihi ku ce mai toshin wai kai yanzu fir'auna kai da kace abin bauta ka Allah shin kai ka daidaita wannan ƙasa wannan sama bela wata din ba wani ginshiki ka duba ruhin ta ba wani ginshiki wanda ta da kai za ka ka daidaita ta hatta Allah ka ma ya hatta tsayo da take sannan ku ce mai anta saw anta rafa'ata hadhihi bila amadin kai ne ka daga wannan ba ginshiki ku ce mai an ta sauwaita tsakai ne ka shimfi da tsakiyar ta ma'ana ka sanya wata mai haske a tsakiyar sama a duk lokacin da dare ya lullube shi sai wata ya zama haske da shiryarwa ku ce masa shinkai ne ke fitar da ashamsa bukuratar rana tun da safe duk abu wanda ta taba na ƙasa sai ya waye gari ga hiran bayyane ta haska shi kai ku ce mai shinwa ke tsirar da kwaya a cikin ƙasa mai damshi sai ya waye gari ya zama ganye yana ainihin motsawa yana haɓaka kuma ya fitar da kwaya can kan wannan ganyen yace fa fi zaka ayatul liman kana wa'iya a cikin wannan akwai ayoyi ga duk mai kiyayewa mana shine dai maganganun da za ku yi masa ku yi masa maganganu masu laushi maganganu masu natsar da rayuwa maganganu masu kwankwasar zuciya sai suka ce kala قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنك أوحي إلينا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Allah ce kala suka ce rabbana ya ubangijinmu inna nakhafu an yafruta alaina muna jin tsoron yayi gaugawa akan mu aw an ya daga ko kuma ya sallake iyaka ala sai Allah ce la ta khafa kar ku ji tsoro inna ni ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina jin abin da ake faɗawa a kuma ina ga duk abin da ke faruwa fatiyahu ku zo ke masa ku je inda shike faqula ku ce mai inna rasula rabbika mu manzanni bi muke na ubangijinka kawai farsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'azzihum kaka koma azabtar da su kad je naka bi ayatin mun zo maka da hujja min rabbika da ubangijinka wassalamu ala man tabal huda aminci ya tabbata akan wanda bi shari'a kuma mu inna ku qad uhiya ilana ai wahayi zuwa gare mu annal azaba azaba ta tabbata ala man kazzaba akan wanda ya karyata wata wallahi juya baya a wannan ayoyin Allah yana ba labarin Musa da Haruna alaihi salam a lokacin da suka ce suna neman kariya daga Allah suna kai kokensu ga Allah suka ce inna na khafu an yafrut alaina aw ya daga wai suna nufin an yafrut alaina an yabdura ilaihi ma bi uqubati shi gaugautar da uquba zuwa gare su ko kuma shi musu ta'addanci fa yaqibuhu ma ya musu azaba wa huma la yastahiqan min dhalika alhali ba su cancanci wannan ba Abdurrahman bin Zaid ce an yafruta bi mana an ya'jal shi gaugawa imam mujahida ya ce an yabru din bina yaba suna alaina ya shimfida hannayensa kan al-dhahaku daga da fa yace aw an ya daga bi mana ya ta'adda ya ta'addanci Allah ce la ta kafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma asma'u ni ina tare da ku ina ji ina gani ai la ta hafa minhu kar ku ji tsoron sa ni ina tare da ku ina jin maganar ku da maganar sa wara makanahu makanakuma wa makana ina ganin inda kuke ina ganin da shike la yakfa alayya min amrikum shay'un komi bai koyi ga ganin amrikum ba kuma alama ku sani anna nasu ya tawbiyadi goshin sa gashi goshin sa daga hannuna mu an rige da shi diya da muka da maka zamu yi shi wala ya taka bai magana wala ta nafus bai shedawa wala ya fishu bai kamu illa bi inni sai na bashi dama ba da amri ba umurina wa ana makuma ni ina tare da ku bihifzi da tsari na wa nasari da taimako na wa ta'ayidi da karfafawa ibnu abi hatim yace daga abu ubaida daga abdullah kala yace lamma ba'athallahu azza jalla musa ila fir'auna yayin da Allah mabai da girma ya aika musa zuwa ga fir'auna musa ce ma Allah ya rabbi aisha na koyi ta me zan ce a me zan ce ya ce ka ce mishi alhayyu qabla kulli hayyin wal hayyu ba'da kulli hayyin wato ka ce mai manzo ne hake daga wanda an raye kafin dukkan wani abu mai rai kuma wanda zai zama raye bayan dukkan mai rai babu shi don haka Allah ce fa'ati ya ku zo mai masa fa'ula inna rasula rabbika ku ce mu manzo ubangijin ka muke kamar yadda Abdullahi dan Abba zai ambata da suka zo wajen isar da wannan sakon sun zauna akan garkarsa wani lokaci ba ba su dama ba sannan daga baya aka ba su dama Muhammadu ne sa ka da yasar ya ce Musa da dan Haruna sun fita fawaka abil babi suka tsaya bakin kofar ta bisanin izna a rai suna neman a ba su dama su shiga inda ko mai kula inna rusul rabbil alamin suna cewa mu fa manzannin ubangiji talikai na fa azinu bina hazar jiro ku sanar da wannan mutum cewa muna nan bakin garka muna son mu kai shi amma wa zai yi da sako kun san bawabu na gidajen manya ba su yi da sako kana zuwa bakin garkon wani babba kana faka security kace mai gida ka so a gani kace to lalle ya baka appointment abin da za a fara tambaya ke in ka ce ga appointment ya bani to sannan za a yi mishi magana a bai bani to sai dai ka kira shi to kaga yanzu lokacin waya kenan ko to kaga in dai Allah ya sa kana ga zuciya sai ka kira sai daga waya kace ga kai ce ka shi amma in ba haka ba sai ka gama walakanta nan ka koma to haka Musa suka zauna suna cewa Allah ya aiko mu ku gaya masa ga mu bakin garka muna so mu gane a wani labari abin da aka ce shekara biyu sun kai suna kai koma su zo da sahi a gama zaman da aka yi safi a ba su dama ba da mai shi koma haka ne suka yi ta kai koma har shekara biyu firawar bai kosar da su ba ko wani abin shi ga musa da haruna ko babu wanda ka iya zuwa ya ba firawun labari ce to ga su ga mutane nawa ga su kowa tsoro yake yi to kazan al'adar manya sukan samu wani mashirici wanda ke shiga yana dan ba su nishadi na ba su dariya za ka kowa ne babban da ya ka samu babban da bai da irin wannan mashirici wanda kawai ya zo shi maganganu na wauta na ban dariya a yi dariya cewa da ne shi kowa fiye to fir'auna yana da wannan baddal wannan mashirincin wata rana ya shiga yana wasa da fir'auna ya ba fir'auna dariya sai ce kai sarki ai baka sani wani abu ba yace eh inna ala babika rajulan yaqulu qawlan ajiban nan bakin gate din ka ko wani mutum yana wata wata yana wasu maganganu masu ban mamaki ko kaga mashiricin ga shi zai yi sako kenan ya zama anna lahu ilahan gairaka wai na ji ma yana cewa yana da Allah banda kai yana da Allah daban arsilhu ilayka kace yazo inda kake wani kajiya firawun ce bi babi ga koha ta ko yace na'am yana ne kala sai yace masu kula da gidan adaka ku shigo da shi kaga mashirici ya amfani a mashirici ya amfani na fada hana wa ma'ahu a hau harun ya shiga tare da wasu haruna wa fi yadihi asa yana rike da sanda falan ma kafa ala fir'auna lokacin da ya tsaya gaban fir'auna kana ce inni rasulu rabbil alamin sarki ni manzo ne nike na ubangijin talikai fa'arafahu fir'auna sai fir'auna ya gane shi fir'auna ya gane shi kamar yadda imamu sadi ambata lokacin da ya zo ƙasar masar ba fa ummuhu a kahu ya ba kunshi mahaifiyarsa da mahaifiyarsa amma duk lokacin da ya fara sadi ba su gane shi ba sai daga baya suka gane shi suka yi masu sallama sai Musa ya ce ma Haruna ni ubangiji na ya umurce ni in zo inda wancan mutum cewa Fir'auna in kana zuwa ga Allah kuma Allah ya bada wani ka taimaka min Haruna ce if'al ma amaraka rabbuka ka aikata abin da ubangijin ka umarce ka don haka suka tafi da daddare musa ya kwankwasa ƙofa a wannan riwaya ta imamu suddi fir'auna ya ji wannan kwankwasa din ya husata ya ce wa ke yi min irin wannan aikin waɗe sai zai kwankwasa min ƙofa da daddare masu gadi waɗanda bakin ƙofa suka ce a kai wani mutum na mahaukaci da ana hawa na rajulan majaluna wai ce aka yi nahu rasulullahi manzo Allah ne sai fir'auna ce alayya bi ku kawo min shi to a lokacin da aka kai shi gaban fir'auna sai suka faɗi abunda Allah ya ambata a cikin tafinsa suka ce su manzannin Allah ne suka ce kuma kadiji ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da alama da aya da mujiza daga ubangijinka kuma fir'auna ka sani wassalamu ala man ittaba'ahu aminci ya tabbata ga duk wanda bi shari'a wato kenan wassalamu alayka in ittaba'al huda in ka bi shari'a aminci ya tabbata gare ka amma in bai bi ba to ba magana wannan aminci shi yasa za ka ga duk takardun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma sarakuna sarakunan kafira a wancan lokacin bayan yayi basmala ya ce daga shi Muhammad rasulullah zuwa ga wani shi ma zai ce salamun ala man tabaraka aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a sannan ya gaya masa abin da ke son gaya masa haka ya rubuta ma irin wannan wasiƙa ya rubuta ta ga ainihin kisra a herakl ɗin sarkin rumawa ya rubuta ma kisra ya rubuta ma ma shi musailama wanda shi musailama a lokaci ya yayi da annabi har ma yana cewa shi ma manzon Allah ne domin musailama ya fara rubuto ma annabi ta kasance bin musailama rasulullah ila muhammadin rasulullah daga musailama manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah ne salamun alaika kaga shi yawa annabi sallama salamun alaika aminci ya tabbata gare ka yace bayan haka fa inni qad ushriktu fil amri baka ni fa an hada ni tare da kai da ni da kai an ka aiko falakal madaru waliyul wabar kai an ka aiko annabin yan birni ni ku aka aiko da annabin yan kauye don haka da ni da kai aka aiko sai dai ku quraysha mutane ne hukumar adalci shi zaka kai wadi kace dai annabin kauye kai annabin birni kace duk kaina to amma da annabi zai mai da mai bayan ya ce daga manzo Allah zuwa musailama sai kara mai da kauci al-kazzab yace salamun ala man ittabal huda to kaga wannan ana nuna maka idan zaka rubuta wasiƙa zuwa ga wanda ba musulmi ba to baka cewa bayan haka assalamu alaikum sai dai assalamu ala man ittabal huda don haka waliyar haza don haka ƙara musa wa haruna alaihi masalam musa da haruna suka ce fir'auna wassalamu ala man tabaruna suka ce inna qad uhiya ilaina kuma ka sani mu ai muna wahayi annal azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata akan duk wanda ya karyata wannan sakon ya juya baya kaga suna bayyana masa cewa azabar Allah ta tabbata ga duk wanda ya karyata ayoyin Allah kuma yiwa baya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul naziati aya ta 37 zuwa ta 39 yace fa amma man taga wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa amma duk wanda ya kedar iyaka ya zabi rayuwar duniya Allah ce wutar jahim ita ce matattararsa haka suratul layl aya ta 14 zuwa ta 16 Allah cewa fa anzartukum naran talabwa ina yi muku gargadi da wata wusa mai hasuwa wusa mai huruwa la yaslaha illa al-ashqa yace ba mai shiga wannan wuta sai tafaffe wani tafaffe ne Allah zai karzawa ta wanda wanda ya karya ta jiwa baya ka kenan annal azaba alaman kazzaba wa tawalla haka na asirtul kiyama din ma abin da Allah ce fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla ayat 31 zuwa ta 32 shi bai gaskata ba ko bai yi sallah ba sai dai ƙaryata ya jiwa baya ka kenan annal azaba ala man kazzaba wa tawalla to yana kai wannan sai fir'auna ya ce qala fa man rabbukum قال فمن ربكما يا موسى نعم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى qala fa ma balu qawlin قال فما بال القرون qala الأولى ilmuha قال علمها عند ربي في كتاب eh لا يدل ربي ولا ينسى
wato shi fir'auna kala sai ce to fa man rabbukuma ya musa a to musa kuma da waga ka to to a ubangijin ku musa wane ne ubangijin ku musa ce kala rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu ubangijin mu shine wanda ya baiwa kowane irin abu irin halitta sa wadda ta dace da shi summa hada kuma shirye da kowace halitta yadda za ta samu abincinta kowace irin halitta Allah ya shirya da ita da za ta zama abinci Allah ce to na jawo ma balul qurunul ula qurunul ula to al'ummomin farko da suka wuce menene labarin su ya ake ciki ne game da su Allah sai Musa ce ilmuha inda rabbi sanin yanayin su yana da wajen ubangiji na fi kitabin kuma abin yana nan rubuce la yadullu rabbi wala yansa ubangiji na bai kuskure bai kuskure bai mantawa da haka musa tambaya firawun tambaya yake yi shi musa wane ne ubangijin ku allazi ba a saka wa arsala kaman huwa ubangijin nan da ya turo ka gare ni ya aiko ka wane ne shi domin ni fa ni da arifu ban san shi ba saboda mi wa ma alimtu lakum min ilahin gari ban san kuna da abin bauta in ba ni ba to wani Allah ne kuma ya aiko ka wani na ni ban san shi ba ga mi shi to shi da bashi ya rabu nan da zai haɗa kulle shayin kalkahu sun mahada a alimun abi talha fasara abdullahi da abar ce ada kulle shayin halkahu bi mana khalaqa li kulli shay'in zawjatan ko wani irin abu Allah ya halitta masa mata akwai namiji akwai mace ba gani hatta wayannan wayoyi na lantarki ai haka suke ko yan mutane kace gudan masu aikin wuta nake nufi akwai akwai positive akwai negative a yi miji da mata ne a yi tato ma za ka ga wannan ya ce na haihuwa nan bai haihuwa miji da mata ne haka takalma ma zauje ni ne ai guda biyu ne miji da mata haka za ka ga komai Allah halishe shi ya sami shirar mata shine ma na ada kullu shay'in khalqa ad-dhahaku ya ce abinda ake nufi a wata fasara ta bulada a fasada kulle shi halkahu ai ja'alal insanu insanan wal himara himaran wa shata shatan kowace halitta aka ban mata halitta da ta tashi da ita mutum yana nan mutum jaki yana nan jaki akuya tana nan akuya za ha kowane ya bambanta da wani kowane da irin tashi halitta wanda ta dace da shi laysu nabi sulaim daga mujahid ce a da kulla shayin sura to ya ba kowane irin halitta ta yin sura wanda yake ya bambanta da wata yanzu duk halittu gaba ɗai matsalar mu ce yanzu mutane in mun kai dubu nawa za ka samu kowane a surarsa akwai inda ya bambanta da wani ko da an ce kai wani kan ya kama da wani to da za a tsaya a kwankwance sai an ga ga inda sun ka samu bambanci haka kuma kowace halitta duk da jakai da adawai bambantawa lalar su wasu ya ganewa jakai idan aka sake su daji suka ci suka koshi to za ka sun zama kala guda wai bambanta gani to duk da su in za a biya bambance sai an ga cewa kowane ga inda ya dan bambanta da wani shi za ka ba duk wasu masu amfani da tamfurin za a amfani da wannan yatsun za a kowane yatsa yana da wannan zanen amma kowane zanen yatsansa ya bambanta da na wani wanda ba shi ba yake shi da ma da arda kullu shay'in khalqahu summa hada sannan ya shiryar da shi ibnu abi najihin cewa da kullu shay'in khalqahu ay sawwa khalqa kullu dabba ya daidaita halittar dukkan kowane irin dabba mana duk wani abu wanda ke rayuwar kasa Allah ya daidaita halittarsa sa'id ibn jubair yace ada kullu shay'in khalqahu ai ada kullu zai khalqin ma yuslihu min khalqi ya baiwa dukkan wani halitta abin da ke kyautatuwa ga halittarsa walam yaj'al lil insani min khalqihi min khalqi dabba bai sanya wa mutum halittar sauran dabbobi ba wala lil dabba min khalqi kalbi haka sauran dabbobi ba sanya musu ga halittar gare ba kare ba shi ran akuya ba kenan dai kowane an bashi abin da ya kamata gare shi wanda yake shine abokin zaman sa shine wanda zai aura kaga mutum ba zai ji aure dabba ba haka dabba ba za ta aure ta dabba wanda ba jinsin ta ba ba za ka samu bunsuru ya ji ya aure kariya ko ka samu kariya ya ji ya aure akuya wahayi a kullu shay'in ala zalika shine wahada din nan ya tsara ma kowane irin abu akan wannan laysa shay'un min hayyu shay'un min afali ba wani abu wanda ya kama da wani a cikin ayyuka a wajen halitta a wajen arziki a wajen aure wasu malaman tafsiri suka ce ai a hada kullu shi halqahu sun mahada daidai yake da wanda Allah ya faɗa a cikin suratul a'la wallazi qaddara fahada wanda ya kaddara ma kowace halitta kuma shiryar da ita ai katabal a'mala wal ajala wal arzaqa ya rubuta ayyukan da kowace rayuwa za ta yi ya rubuta arzikin da kowace rayuwa za ta samu ya rubuta ajalin kowace rayuwa ga sata za ta kare kuma dukkan halittu suna tafiya akan wannan abinda Allah ya rubuta maka zaka shi zaka aikata abinda ya rubuta maka zaka samu shi zaka samu ajalin naka da ya rubuta shi zaka kai ba zaka wuce shi ba don haka duk wanda kai kwazon bai da ba ka kaucewa abun nan da Allah ya rubuta shi ne zaka samu la yahiduna anhu ko ba wanda ke iya fita daga wannan to bayan sun faɗa mishi wannan sun ce allazi ada kullu shay har qawu fa sun hada yace to qala wa ma balul qurunil ula menene labarin al'ummomin farko ai lokacin da Musa ya ba Fir'auna labarin cewa ubangijinsa shine wanda ya aiko shi kuma shine wanda ya halitta shine mai azurtawa shine mai kaddarawa shine mai shiryarwa to sai fir'aun ya shigo yana sai ka hujja da al'ummomin da suka wuce wai waɗanda ba su bauta ma Allah ba tunda ba aiko annabi Musa a wannan lokacin ba su har sun mutu to ba ma balu ne za ka da zabur kamata kun su ya za su kasance ay lam ya'budu rabbaka ba su bauta ma ubangijinka ba bal abadu gairu wani sun ka bauta wanda ba shi ba kuma sun riga sun wuce sai Musa alaihi salam ya ce hum wa illam ya'buduhu su koda ba su bauta masa ba fa inna ilmuhu inda Allah madhun alayhi ilmin sai na wajen Allah kuma Allah ya tsare wannan wasu ya jazihim bi amalin fi kitabillah kuma zai saka wa da aikin su wanda an rubuta cikin littafin Allah shine lawal rasul don haka la yadillu rabbi ubangiji na bai kure wala yansa ko bai mantawa ai la yashizu anu shabba abun da ke nisanta daga gare shi wala yakutu sagir wala kabirun karami ko babu ba wanda ke kubce masa wala yansa shay'an bai mantawa da komi ya sifu amalahu ta'ala yana sifa ta aiki madaukin sarki bi annahu bi kulli shay'in muhit cewa shi Allah ya zagaye komi bai mantawa da komai kuma ya san da komi fa inna ilmu mahaluki ya tarihi da kusana ne domin shi ilimin taliki wanda ba ilimin Allah ba akwai tawaya biyu wanda ke gito mai ilimin duk wani mai ilimi wanda ba Allah ba na farko adamul ihadatu bi shay duk wanda mutum ya kai ilimi bai game komi ba akwai abin da bai sani ba kaga tawaya ce na biyu nisyanuhu ba'd ba'd ilmi daga baya zai mance wani abu daga cikin ilimin sa ka samu amma sai ka manta kai ta tunane kai ta tunane ka kasa tuna shi yanzu kake mamaki wata rana kawai wani labari zai taso kana son ka tuna sunan malamin sai ka kasa tunawa ka kawo ko ni gashi nan wanda ko ni ga sunan shi nan ma ka manta ka ko san ba san ya baka yi ba to kaga wannan mata waya ce to ilimin Allah ba haka yake ba kana ka san abu kana son ka bace shi ka kasa ka manta to wannan dukkan wani maharuki yana da wannan to shi kan Allah madaukin sarki ya tsarkaka daga wannan sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha allazi ja'ala lakum al-arda mahadan وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا كلوا وارعوا أنعامكم نعم إن في ذلك لآية لأولي النهى لآية كل آيات إن في ذلك لآيات لأولي النهى
منها خلقنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى نعم yace Allah nan har yanzu Musa da bashi allazi ja'ala lakumul arda mahadan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ga tanin shimfidaddiya wa salaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a ciki duk inda zaka na ga hanyar zaka zo ga hanya take zuwa wuri kaza wannan hanya take ta wuri kaza wa anzara minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama wa aharajna bihi azwajan Allah ce muka fitar da nau'o'a min nabatin shatta daga tsire mabambanta shi ma tsirin da ke fita azwajin ne kaga wanga mai zaki wanga mai yami wanga mai dadi wanga mara dadi haka zaka samu tsirin Allah ce kulu ku ci wannan tsirin da suka fita a ƙasa warau an'amakum ku kiyaci dabbobinku inna fi zalika lillahi a cikin wannan la'ayati akwai ababen lura li ulil nuha ga mabuta hankula masu hankali shimfi da kasa a sanya hanyoyi a cikin ta saukar da ruwa daga sama tsirrai su ta mabambanta to duk mai hankali akwai abin lura Allah ce wannan kasar wadaukin sama min kha khalaqnakum daga gare ta ne muka halitta ku wa fiha nuyidukum cikin ta za mu mayar da ku wa min hanu kurjikun tarata kufra kuma daga gare ta zamu fitar da ku wani lokacin na daban wala kad arainahu ayatina kullaha Allah ce duka ayoyin mu gaba ɗaya mun gwada mu fir'auna su amma fa kazzaba qaryata wa aba yake karba to wannan wala kad arainahu ayatina kullaha tun Allah zai ji ala har zuwa nan cikon maganar Musa ne can da ce allazi ada kullu shay'in khalqahu thumma hada to sai dan gito can magana ta fir'auna ho bal qurun da ta shigo tsakiya sannan Musa sake da mai bayani wanda Allah din nan to haka shine wanda sai an kasa mai hadan ko mahada duk yana nufin kararan ta sakaruna fihi ya saya muku kasa wurin tabbata wanda za ku ya tabbata a ciki akan ta kuna ya tashi tsaye kuna ya kwana kuna ya tafi a banta duk tana nan horariya kuma Allah ya salaka lakum fiha subula ya saya muku hanyoyi a cikin ta wanda za ku tafi ga hanyoyi nan kamar da ya faɗa a cikin suratul anbiya aya ta 30 waja'alna fiha fijajan subulan la'allakum la'allahum yahtaduna muka sanya muku muka sanya a cikin ta hanyoyi masu yalwa mai yiwa ne wannan zai sa su shirya Allah cewa anzalna minas sama'i ma muka saukar da ruwa daga sama ko muka fitar da dangoga na tsirrai mabambanta akwai wayanda ake shukawa akwai ƴaƴan itace akwai mai yami akwai mai dadi akwai dukan nau'a daban-daban duka Allah ce kulu war'au an'amaku ku ci ku kiyashi dabbobinku wato cikin tsirran akwai wanda ku za ku ci akwai wanda dabbobinku za su ci wanda ku ba abincin ku bane sai dai abincin dabbobin ne aishewul lit'amikum wani abincin ku ne wa fakiyatukum da ababen marmarin ku wa shay'ul li'amikum wani kuma na dabbobin ku ne ma'ana abincin su ne a sadda yana tsanye da kuma sadda ya bushe zaka samu dabbobin akwai wanda suke ci yana tsanye akwai wanda ke busashe ne suke ci Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wayannan ababen la ayatin akwai ayoyi ay ladilalatan ladilalatin wa hujjat akwai dalilai da hujjoji li ulil nuha ga mabuta hankali ay li zawil uqulis salimatil mustaqima gama buta hankula wanda an rayayyu lafiyayyu wanda an daidaitattu domin shi mai hankali shi ke gane wannan aya ce ta Allah mana duk mai hankali wayannan abubuwan za su gano cewa annahu la ilaha illahu ba wanda take cika bauta mutai shi ko ba wani ubangiji ba shi ba sai Allah ya ce ko min ha daga wannan kasar halakanakum muka halice ku kowa da ita kai shi domin da ita ce aka yi babanmu Adamu alayhi salam Allah ce fiha nu'idukum kuma a cikin ta za mu mai da ku a lokacin da kowa ya mutu wa min hanu kurjukum taratan ukura kuma daga gare ta ne za mu fitar da ku wani lokacin na daban cewa min al-ardi ai ita kasar ne ita ce mabda uku ita ce mafararku domin fa inna abakum adama halukum min turabin min adimin ardi baban ku Adamu an halitta shi da turda daga ainihin yanayin fata ƙasa aka ɗebo aka halice shi wa ilaiha tusiruna tasiruna idza mittum wa bulitum kuma zuwa ga ƙasar za ku koma a lokacin da kuka mutu da kuma lokacin da kuka rufe don zaka ce to ai wani kila ai ba mai kabari ba kaga bai koma cikin ta ba to amma ai ko da mutuwa ya bi kai shi nan naman zai zagonye ƙasa ta ce shi kaga shi ba koma ƙasan da yau fiha nuyidukum wa min hanu hurjukum daratan ukhra Allah ce kuma daga wannan kasar za mu fitar da ku a wani karon na daban kamar da Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 52 inda yake cewa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bisu illa qalila wato ran da Allah zai kira ku sai ku karba wa Allah kuna masu godiyarsa har ma kuna zaton ba ku zauna a rayuwar duniya sai zama ɗan kaɗan duk da da mutum ya cikin kabari a lokacin da ta shiga ne yake kamar jiya na ya shiga kamar wanda Allah ya faɗi irin wannan a suratul araf aya ta 25 yace fiha ta hayuna a cikin kasar za ku rayu wa fiha ta mutuna a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga kasar za a fitar da ku haka ne yazo a cikin hadisi a cikin as-sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halarci wata jana'iza falamma dufinal mayyitu lokacin da aka turbude wannan mamacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jimbi kasa ya jefa a kabarin yace min ha khalaqnakum sannan ya sake dauka ya jefa yace wa fiha nu'idukum ya sake daukar wani ya jefa yace wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta ne za mu hitar da ku wani karo na daban to kaga duka dai wannan yana nuna mana cewa ita dai kasar da ita aka yi mu a cikin ta zamu koma za a sake fitar da mu daga wannan kasa din nan a lokacin da za a tashi alkiyama Allah ce wala kad araina wa ayatina kullaha shi fir'auna Allah ya ce mun nuna masa ayoyin mu duka duk wata aya wanda ya kamata a gwada masa wanda yake ya kamata idan an gwada mutu wannan aya shi imani Allah ce duk mun nuna wa Fir'auna wannan ayoyin amma da duk da haka fa kazzaba nan take sai ya karyata wa aba yaki yabi umarnin Allah abinda ake da shi Fir'auna an tsaye da hujjoji a kansa da ayoyi da dalilai kuma ya ga wannan kuma ya lura amma duk da haka ya karyata su ya kisu kawai sai kowa kafirci saboda taurin kai da zalunci da ƙetare yaka wai ya san fa gaskiya ne abin amma taurin kai da ƙidi dake yasa ya ƙibi kamar da Allah ya ambata a suratul namli yace mana ga dukan masu ainihin hinjirewa su ƙibin umman Allah ce wajahadu biha wastaqadatha anfusuhum sun musanne wannan ayoyin amma rayukan sun tabbatar suna da ƙidi cewa abin daga Allah ne sai wannan kawai ne domin zalunci wa'uluwan da son girma Allah ce amma dai a ƙarshe fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ya ƙarshe mabarnata ya kasance sai Allah ya gaba lokaci ya ko to insha Allah tun da lokaci yana za mu tsaya fatar abin da makaranta dai Allah ya bada nan daidai kurakulle Allah shi ya muna wannan haɗuwar da muka yi Allah ya mata albarka ya sa ta zan sa da kira ga yau baki daya matsalar da muke fama da su wannan kasar tamu Allah shi yaye mana su Allah ya bamu da wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki a wannan kasar tamu da kuma dukan sauran kasashen musulmai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi